نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya sake nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da biyar ga watan Jumada ula hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1045 wanda yayi daidai da 19 ga watan 11 miladiya shekara 2023 iya inganta wanda kuma kai tsaye ana sauran mu daga masallacin STM a wannan gari namu na Maradi a inda za mu ci gaba da karatu cikin littafin Sifatus Sala na Sheikh Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Albani rahmatullahi alaihi wannan kuma insha Allah ta'ala shine darasin mu na tara na tara dai ah ka ba mu kuskure wancan satin shine darasin mu na tara shi mai magana abu abdurrahman ismail muhammad lawali musa al-mulaqab da albani mara'i muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai taken karatun namu shine karatun hadisa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka zama lahiya ga musulmi kafin da wuce muna cikin bayani inda malam yake cewa as-sutra wa wujubaha sutura da kuma wajibcinta wanda insha Allah ta'ala za mu sake karanta wurin sai mu ci gaba daga inda muka tsaya malam yace wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqifu qariban min as-sutra annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana ni yana yana kusa da suturar shi gab da ita tunda kun ga nan na farko sai ce as-satra to wujubuha sutura wanda mutum zai sawa wanda za ta sha makance shi da wani a cikin sallah da kuma wajibcinta muna fahimta wanda kamar yadda muke bayani wancan satin yawa daga cikin masallata sun rabu kana da wannan sutura kuma duk abin da ya biyo cikin sallar su shine na farko da suke yi sallah cikin wannan saboda in baka sa sutura ba duk mutumin da ya fita gaban ka bai da laifi ai ba yiwuwa ka ce duka masallaci naka ne ko muna fahimta to kun ga saboda addinin musulunci addini ne mai tsari addini ne mai kan gado sai yace suturan ma ga inda zaka sata to dan uwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ma bayani inda zaka sa sutura shine bai ma bayani yadda zaka arme ba shine bai ma bayani yadda in ka samu tsaruwa a gidanka yadda zaka yi ba shine bai shirya ma rayuwarka ba balle sutura a sallah shi yasa wani bayahudi yake ce musulmanul farisi lalle kam ku musulmai kun taba yace addinin ku yanzu har shiga ban daki sai ya koya muku in ba addinin musulunci ba wani addini ne zai ce kafin ka shiga ban ɗaki ka tsaya ka yi kaza kai ban ɗakin ma in za ka shiga sai an gaya ma da ƙahon da za ka shiga a kuma bayan ƙahon da za ka shiga sai an ce ma ban ɗaki in ka shiga kaka kalli gabas kuma kaka ba gabas baya wani karatun kana jin shi ka san wahayi ne daga saman bakwai umarni ne daga wanda ya halitta wanda ba shakka mun yi bayani kwarai dangance da alkhairan da ke da kwai in mutum zai shiga ban ɗaki ya yi addu'a duk mutumin da ya shiga ban ɗaki bai adda ba annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam na farko wuri ne wanda yake matattara ce ta shedanu sannan duk mutumin da ya shiga ban ɗaki bai adda ba kai tsaye duk aljannun da ke da kai wannan wurin suna kallon shi tantar kaga zai iya ɗauko cuta daya aljani zai iya shiga shi biyu sannan kuma zai iya fanta shi ka tuɗe jikinka yana kallo zai iya sanka wani abu na jikinka daga nan in yana da kallon baka kai da aihuwa ha abada kana iya haɗuwa daga nan cikin ban ɗakin ka mutu annan muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake ga wannan abun baki a jikin shi saboda Allah muke ce mu ta ko tukan yaki annabi yace duk wanda yake da shi a jikin shi yana da kallon baka amma na aljanna to mai yawanci muna samuwa irin wannan abin ta hanyar shiga ban ɗaki babu addu'a kuma ka lura in akwai ta a jikinka za ka ga wani lokaci ka neme shi ka rasa shi ka yi addu'a watakila Allah ya yaye ma kuma kwatsam sai ka goni ya hito wani wuri to kan mun baka ne zamanin annan Muhammad sallam daga azanka da wannan ana cewa amma ruqiya ne baka da lafiya to kun ga addinin ya karantar da mu shiga ban daki in mun shiga kan mu kalli gabas kuma kan mu ba ka basa baya annan Muhammad sallam yace walakin kuyaya shariqu aw garibu ko sai dai ku kalli gudun ko kuma ku ba ta baya a musulunci ba a shiga ban ɗaki a kalli gabas kuma ba a ba gabas baya to in ka tsinci kanka a ban ɗaki wanda ka shigo ne kuma an gina ta ka haka nan malumai suka ce in za ka iya karkacewa ka karkace ka biya bukatarka in kuma ba ka iyawa sai ka fito bayan ka yi haka sahabbai suka ce mun je yaman in ba na manta ba kuce mun samu ban ɗakunansu suna kallon gabas ne ko suna ba ta baya suka ce babu yadda muka iya haka muka shiga muka biya bukatar mu da muka hito muka roki Allah subhanahu wataala ya yi sai sa ake kun ga hatta injiniya bayan ya ji ya karanto ya ake gini shi ko kafin ya karanci ya ake gini ya zo ya tambaya ni musulunci ya shirya da gance da tsarin gini wallahi addinin musulunci bai barkoni ba duk wani karatu da za kai in ka bincika musulunci ya yi bayanin shi har ya wuce sai dai kawai alimahu man alima wa jahilahu man jahila malam yace wa kana sallallahu alaihi wa sallam annabi muhammad sallallahu ya kasance yaqibu qariban min sutra yana tsayawa kusa da sutaranci kamar yaya yace fa kana bainahu wa baina jidar salatati azra annabi muhammad sallallahu tsakanin shi da gini inda zai sujada ginin da yake zaman mai sutura annabi muhammad sallallahu yace bai wuce zira'i uku ba shi ne muka ce daga nan zuwa da ɗaya biyu uku tsakanin shi da sutarai kun ga babu kyau ka sa sutura ta yi nisa da ke ana son suturarka inda za ka sujada ya zama na tana gafu da kai ne kamar yadda muke bayani wancan ta ta annan muhammad sallam da ya salla a kan mumbari ko sai mala ya ce ya ce wa bai na mazu'in sujudihi wal jidar marra marra shatin yace tsakanin wurin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai yi sujada da suturar shi yace gulgurai inda zaka cewa kaza ko dan akuya zai wucewa babu kyau ka sa sutura ta yaya ta yi nisa da kai ka sa ta gabar ita yadda zaka iya hana duk wanda yake gitta wannan gabai kuma sannan baka cuta ma wani ba wanda yake sai ya tayi ya biya bukatar shi in ka sa ta nesa muna fahimta yan uwa malam yace wannan hadisi shi kuma Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi yace wa kana yaqulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi Muhammad sallallahu ya kasance yana cewa la tusalli illa ila sutra kan wanda ya kuskura yayi sallah duka ji kan wanda yayi sallah annabi Muhammad sallallahu yace face ya sa sutura ga mu shi sallan nafila da sallar farilla kakka kuskura kai sallah sai inda kai sutura gaban ka haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace yace wala tada ahadin kuma kakka kuskura ka bar wani ya muru baina yadda kan ya bi ta gaban ka in ka sa sutura yace fa in aba in ka nemi mutum ya bi ta gaban sutura ka ka hana shi iya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace fa tuqatihi ka yaki wannan mutumin yace fa inna ma'ahu qarinun sabida tare da shi akwai ce dali muna fahimta duk mutumin da kaga kana kokarin ka hana shi ya bi ta gaban sallarka annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka hana shi kamar da zamu zawa hadisi nan gaban ji annabi yace ka hana shi ko daya shine ka sa hannunka daidai ka je ka hana daya bi annabi yace in ya kiya ka yake shi ka dauke shi cikin sallar ka sullo shi ta baya kuma sallar ka tana nan lahiya lau in ya kama ka da kokuwa ko kashe shi kai malamai suka ce babu diya babu komai kanka a musulunci saboda ka kashe shedani to yanzu wannan abin da aka ce a kashe mutum kan shi abin wasa ne a ai kun ga ba abin wasa bane ba wanda kamata a ce masallatai in ka shigo akwai abin da zaka yi sutura da shi da yawa saboda wata kila in sallah ta kuce ma ko ka samu wani bangare na rako'i mutane suna son su wuce yanzu wani na nan zamba wani na sallah a tsawon uku babu hanyar da zai gittawa ta gaban shi kaga ya tsinta mishi amma alhali shi ma wancan da ya wuce bai da nabi ya ce kaka sa sutura annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kasa tunda ta kisawa bari mu kai ka sani saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce shedan ke sama kai da kawo cikin sallarka malai ce shi kuma wannan hadisin ibnu khuzaiwa ne ya rawaito shi a cikin sahihin shi da isnadi mai kyau malai ya ce wa yaqul annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza salla ahadukum ila sutra idan ɗayan ku zai salla wurin sutararki annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce falidna minha ya zama ya muke sutarar tashi kai ya take espas kai ya bar tazara tsakanin shi da wannan sutarar tashi yace la yaqtu shaytan alaihi salatuhu sabida shaytan kai ya dace mai wannan sallar tashi mutakar kana sallah baka bar sutura ba shaytan zai iya dace ma sallah sabida ya ne ma annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka annabi yana sallah shedan ya dauko wani icce mai wuka yazo zai buga ma annabi iccen ga huska wani lokaci ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sallah shedan ya dugo cikin shi zai kokari ya tagantar da shi da sallah annabi ya shaƙe shi kamar yadda zamu zo mu ji nan to kai ba ganin shi ba kake ko kaga zai iya dace ma wannan sallar ta zai iya kama tunani abubuwan da ka manta da yawa ya rinka tuno ma har ya shagaltar da kai da wannan sallar ta da kake yi amma in ka sa sutura insha Allah ta'ala kana samun kariya daga shedanin mutum da kuma shedani na aljan malam yace shi kuma wannan Abu Dawud Abu Dawud shi ya rawaito shi da Imam al-Bazzar da Hakim da وافقه الذهبي ونووي امامه الذهبي ونووي فيما حاكم وافق كاي انغانشين wannan hadisi malan yace wa kana ahyana annan muhammad sallallahu ya kasance wani lokaci ya taharra salata inda al-aswana yana kokarin yin sallah a inda ke da kai wani kamar ginshiki misali na masallaci yace allati fi masjidihi shine wanda ke da kai cikin masallaci kamar zaka ga cikin masallatai ana samun ginshiki ko a in an tada jini misali to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in yazo zai sallah sai yazo daidai wannan gishiki saboda ni kai ya tuta mu wani wanda yake son ya wuce cikin masallacin saboda ni shi ma kuma ya bi umarnin da Allah subhanahu wataala ya yi mishi shi kuma wannan sai ma ne saki lamba ce kuntu ni albani sai ce cewa wasu sutura sai ce kun ga abin da ake ce wannan sutura in sai ce labudda minha babu makawa gare ta lil imam wal mufrad da wanda yake sallah da wanda yake wa mutane limanci da kuma wanda yake sallah shi kadai yake kuma babu bambanci tsakanin masallaci babba da masallaci karami sutura dole ce in mutum zai sallah ya sa in shi liman ne in kuma ni shi shi kadai zai sallah yace ko masallaci babba ne ko masallaci karama ai satun da ya wuce mun ka wannan magana ko ta imamul hani wanda ya kawo cikin masail an imamu ahmad ko wanda yake cewa babban malami abu abdullah malami na abu abdullah ya gani yace shine imam ahmad bin hanbal yace a cikin masallaci ina sallah bin ka komi ba yace na kasance kuma tare da shi a cikin masallacin juma'a sai yake ce mini dan me ba za ka yi sutura da wani abu ba cikin sallarka yace sai ne sutura da wani mutum wanda ke gabana ashe sutura ana yi kuma da mutum wanda ke gabanka yanzu misali ka zo sallah sai ka ga wani na zamne kana kyauta zaton cewa wannan mutumin bai tashi daga wannan wuri yanzu sai ka yi sutura da shi wanda shi kuma can mun kawo mutanen da ke cewa wai babu kyau mutum na na zaune ka zo ka tashi gaba kana sallah babu kyau a karatun wa a karatun ka ba karatun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ba wai sai ka ji ana cewa ai ni ba gawa bace sai ka ce ai ba sallar gawa ba ake ma kuma sai ma gawan ne mutuwa za ka yi ko ba haka nan bane ba a mutuwa abu ce wanda babu babu makawa kanta abu ce wanda duk wanda ka je yana cewa mutuwa ta zo ƙarya ce kowa ne ne shi kun san me yasa sahaba annan Muhammad sallallahu alaihi Allah yake ce musu ku can ba cewa kuke ina mutuwa ba yanzu ga mutuwa kun zo kun danta kuma kun ruga kai sahabbai sun ga mutuwa sun ruga wane mutum haka Allah ya ce laqad kuntum tamannawna al-maut min qabl kun kasance talla kuna cewa a zo ayi yaki a mutu kuma yanzu ga ta kun danta kun ruga wanda zaka ji ya ce ma shi mutuwa ma ta zo yanzu fadi ne yake yi rayuwar ba ta da daɗi amma Allah ya samu nasanta da cikin zuciyoyinmu ka samu mutum kwance bai ma san wani hali yake ba amma da an ce ga mutuwa hankali shi zai dawo gare shi in zai iya tsere masa sai ya tsere masa saboda ni za ka ga ya ci da ƙyal ya sha da ƙyal amma kuma bai sanya mutu to rayuwa kenan haka Allah subhanahu wata'ala ya tsara ta mu gare mu Allah ya ce zayyana lin-nasi hubbu shahawat ko ya kawata mu da son wannan rayuwar ne da abubuwan da ya sa cikin ta amma kuma mutum ya rinka tana mutuwa za ta same shi kowane lokaci Allah ya ce ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi ita mutuwa kai ne ke muta karu mala'ikan mutuwa ke cewa yana kewaya rai na kowace halitta a duniya kowace halitta cikin ruwa take sama take ko ƙasa in ba naman ta ba yace so 70 da wani abu kullum zai ga waye cewaya ya ce wani yana da saura ya ƙara gaba to in aka yi tafari ya ce lokaci ya yi sai ka ji ana wani ya riga mu shikenan kuma ka kalli duk mutanen da ke taruwa kanka suna tsara ma ƙasa ba su isa su ma komi ba duk wanda ke cewa wani sai kai wani ni waye sayar wani kaza wani kaza wani kaza wanda suke sirza ta kai kaza kai kaza yanzu suna kallon ka ga kanan kwance Allah ya ce tanzunaha in kuntum sadiqin in ku kun isa gashi nan baban ku ne kuma yazo miki ran na yamana kana kallo baban ka zai mutuwa kuma ana kalubalanta ka in ka isa ka mai doran baka isa ba kana kallo abokinka zai mutuwa kana kallo matarka za ta mutuwa kana kallon ɗanka zai mutuwa kana son shi ya za kai haka nan za ka haƙura kuma duk wani wanda yake son ka taɓa ganin mutumin da aka binne cikin kabari saboda yana da masoya wani ta a kai shi kabarin shi koda kwana uku ne mai ya ɗebe mai cewa duk duniya wace ce kake kallon tana son ka kowa kake kallon yana son ka ba ma taka ba in ka mutu in ba mai tsoron Allah ba ce ba ka kwana gidan ko a ɗauke ka ko kuma ita ta bar gida ha a haida ta daga gida cewa za ta yi ba da za a yi ta kwanta da gawa cikin gida amma ta amince tana cewa in ba kai ba sai rijiya kai kuma kana ta haɗi yanzu ga ka lokaci guda ka ce ba ka iya zama da kai shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu inna min azwajikum wa auladukum aduwwun lakum fahzaruhum ya ku wanda suka yi imani da iyanku da matanku eh da dukiyoyinku ko da iyalanku Allah ya ce akwai makiyanku daga ciki wata kuma ba kiyar bace tana son ka amma ba ta iya zama yau ka zama gawa ba ka da amfanin komi da sai ka ba ta kudin kayan miya a ko mawarcinka ta cika yi cikin kwana ta ce a kaya ta da addu'a kana dawo muta masoyi ne za ake nema rabuwa da shi Allahu akbar mutuwa kenan to shi yasa ka shirya musu kayan ta zo karin aiwan tuna mutuwa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ke tuna mutuwa mutuwa ba ta zo mishi sai ya shirya to Allah ta mu daga cikin bayin da suke yawan tuna mutuwa kuma Allah ta mu daga cikin bayin shi wanda mutuwa za ta zama hutu gare su so kun ga sai mala yace ita suturan nan ba bambanci tsakanin masallaci babba da masallaci karami wanda yace shi ya yawo a duniya ya ga abu ne wanda masallatai ya yawa ana wasa da su yace har da makka ya ga suna wasa da wannan za ga mutum ya zo masallaci kawai ya kaba su sallah bai damu da abin da ke wucewa gaban shi ba to kaga ina masu cewa da abin da muka sai hujja ce yanzu ka je ka ga wani maka yana sallah ba su tsara ka ce ai maka ka gano gashi na mara dana ce ma annabi ya ce ko shi wancan ya saba magana ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yace wa kana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan sallah in zai yin sallah fil fada'i laysa fihi shay'un yasur bihi in zai sallah a hili wanda babu wani abu da zai yi sutura da shi sai ta raza bai ne daihil hurba sai ya sa kaman mashin shi abin yakin shi misali sai ya kafa kamar yanzu soji ya zo zai kalla cikin wani hili zai iya kafa bindigar shi nake gaya ma higa ma security gaban shi ko dan in ya rata ta wani wani na iya kewarwa ta bayan shi shake ɗauki bindigar ko amma ya sa ta zama mai sutura ko guda ya taba ta yana gari to kaji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya kowa iya yaki duniya abin yakin da yake sawa a gaba ya zama mai fitar shi yace fa yusalli ilaiha sai yayi sallah bayan ya sa wannan abu fitar gaban shi yace wannan suwara'ahu alhali kuma ga mutane dan suna bayan shi suna bin shi sallah mala yace wannan ma bukhari da muslim da ibn maja su suka rawaito wannan hadisi yace wa ahyanan kuma ya kasance wani lokaci kana ya arzu rahilatuhu fa yusalli ilaiha yana kwantar da dabbashi raqumashi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in zai sallah sai ya kwantar da ita ta zama mai ita ce sutura kadiba ha har yanzu ba a ce ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wata larura ta sa yayi sallah babu sutura ba shine muke yanzu kana tahiya cikin mota ko moto ko keke sallah ta kama ka inda ba wani abu da zaka sa ya zama masu tara sai ka sa mota ka gaban ka ko moto ko keke sai kai sallar ka kuma kaga wannan shi ma ya koyi magana mutanen da suke cewa ai sutura ba a so ayi da abu wanda yake motsi to ga annabi yayi da raƙumi kai ina ka samu taka a aida kullu qawlin inna qawli muhammadin kai waki da duk wata magana inda an ce annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wannan abin shi ne saka samu cikakken daraja shi zai saka samu soyuwa shi zai sa Allah ya sa ma rayuwarka albarka shi zai sa Allah ya sa ma famunka albarka matuƙar kana biyayya ga maganganu na annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi zai sa Allah ya so ka kuma ya yarda da kai wannan ne sahabbai suke Allah ya so su yarda da su kasance ina ga muku hadisin da sahabbai sahabbai wa kuka suka ga annabi da yi kawai su ma suka washe da kuka saboda soyayya saboda tsaba biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa malumai suka ce mace mai hikima daga ta ga mijinta ya shigo gida wani abu ya kai ya bata mishi rai ita ta shiga kuka saboda tausayi to shi wannan abun sai ya sa ya mance da abin shi tausa mata ya rinka bincika ta lahiya ta kira ta da ina ga ka shigo ne rai a bace ai dole hankali ya tashi amma ka shigo tana kai matsala ta da kai kenan sai ka je kanka tabo abin ka ka zo da kai ta mu huska mu ina zo mu da abin da ya jaye ka kaga wannan bata so zaman lahiya ba almunta yana haka kwarai da gaske macen kirki damuwar mijinta damuwar ta ce ana son ga mace ta nuna damuwar mijinta ta shiga ta shi shi shiga damuwa in ya shiga damuwa shi zai ta ta ƙara samun karɓuwa to a wurin mace ma to ni kake tsammani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuka ne suka ga annabi nayi kawai suka harshe da kuka lahiya suka ce an sunna mun ga harshe da kuka ai ma dole mu harshe da kuka tsaba biyayya kenan sai kuma a ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi kaza kai ta girman kai kana ai ba haka ake ba to ya ake yi shine wani yace wai malam dangance da maganar tazbin nan da naji ana sai ba dan sawar ama mutane in an hana su jawancin sanin kadan dan nawan ga nace yo wai hana su tasbih ma an kana so sai ba kai mana kawai an ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ka aida tasbih aida hannu sai kai ka zaba ko ba haka nan ba kuma wallahi sauki shine abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya saukaka duk wani malami da kake kallo da tanzi a hannun shi wallahi azim bai baka dalili cewa wannan abu yana da asali a addini kuma ka lura duk masu fatawa tasbih bai da laifi duk in suka ida sai su ce ma amman kai da hannu yayi to kai sa ka raini a ka zo wurin mutum ka ce matsalar kuɗi kake ne sai ga jika hamsin ga jika ɗari da hamsin ai duk kuɗi ne ko to kuma ni ban shakka ma tun annan Muhammad sallallahu ya ce ai da hannu to da hannun shi yayi ba a ma kwatanta kaga yanzu abun saboda ka gane ba addini ba akwai wanda zai iya ce ma yanzu sallah ana iya yi ta sabila ana iya yi amma kaga ta zuwa an yi ma shi application ko zaka iya daddannawa hai akwai wani wanda ya taba wannan tunanin da ta aisha ake yi ko kuma yanzu aka komo aka yi mana na hannu mu rinka mallaka ta mazobi shi yasa ibn qayyim yake cewa sai ka ji mutum yana cewa shi wai yace wai mutumin da ke tsayawa wai shi so yake sai ya sai ya hakikance iya tasbihin da yake ma Allah subhanahu wataala yace ka kirga lahinka mana ina kallon zai yi ma sauki yace shi wanda kake ma tasbihin bai mantuwa gangadi ma bai kama shi na ta kudu sinatu wala nawm Allah bai gangadi balle ya kwana wa ma kana rabbuka nasiya Allah ba bai mantuwa bane ba ba ta kace subhanallah subhanallah ba ka mance to shi wanda kake ma bai mance me na ka ciki yace ina kallon da alahin ka ta kirga ma da ai zama solution in kana da niyyar gyarawa sai ka gyara dini ka kirga yau na cutuwa da yau na yi kaza na yi kaza na yi kaza kaga yau ka yi laifi goma sha bakwai kaga gobe ka ƙara ko ka rage yake zai yi ma shi gaba ce kuma shedan ne ma zai yi galaba kan ka ce wai kai ba ka iya yin tasbihi wai mantuwa ma kake in babu tasbihi shedan ya fi ƙarfin ka kenan ai tasbihi bid'a ne duk da zaka yi wasu suna cewa ba bid'a bane an ji ba musallama ba an ji ba bid'a bane ba ina dalili ya za ka gama magana annabi da tawani a ko a maholki ka yi maholki mu kuma wasu jami'a ka yi maholki annabi ya ce ma a ja tanzi a can kuma ga shi da ran shi ya ce a yi da hannu kana za ta za mu ke mahaukaci to balle ko a maholkin bai ce ba kun san yan tijaniya su ne suke karɓa addini ta maholki ko Allah kiyaye ana amsa abu ta mahorki a kai subhanallah wasu abubuwa in kana kallon su kace ko a filin bai wai ka duha mutum ya ce yayi mahorkin annabi wata kasuwa na gani tace ta yi mahorkin annabi ya ce mata ta je wurin ɗahir bauchi ta ce yana kan daidai ta ce duk wanda ke ɗariƙa tijjaniya ɗan aljanna ne ta ce ai ta wannan shirme take tijjani ya rage ta gai ƙwarai da gaske ya rage ta gai mana tijani ya ce duk wanda ke ɗariƙar shi kai ba ma ka zamo salihi ba cikin ɗariƙar shi ko ɗan tasha ne kai ɗan aljanna garanti ne tijani ya ba da garanti yace duk abin da kai duk da atar da kai in dai kai ɗan tijaniya ne ka ma haƙar yin sabi wani mala'ika ya isa ma ya tsaila kai ya ce ma ya ma rabuka ya ma za a yi Allah ya ce wai a ma hisabi kan shi yasa kuka ga ai suna ta suna ta sheke a karantu ba babbaka kwarai da gaske a yi ma matan shi nawa duk wani shehi da kake ji cikin shawarar na har yanzu suna da bayi akwai wani shehi a Nijar da wata rana ya su ya su dan shi ya yi karatu ya ga kasashen laraba na ya karatu da ya dawo fara da awon sunna ce suna tattauna shi da wani ce kai ya ce wace baban matan shi nawa matan shi ta yi hudu ban da bayi kuma a tashin kaula a cikin nan tarihi ma in ba na manta ba da rijiyar da mai rubuta duk inda ya yawo yana da mata kuma in kai arme za su kai matar taka su sa muta albarka su cire muta gashin mulki kai wallahi akwai ƴan iska wai duk a gama cewa zafi ne wani ya Allah to a haka ne mai ana su shedan suna gaba gaba cikin tahi shine amman kabir gombe ce babu komai wani ya takan ma zuci akwai auliya wallahi ko akwai kuma auliya shaytan akwai waliyan shaytan to wallahi a kowane lokaci duk wani da zai ce ma wani abu in dai ba shirya annabi ce zai dora ka zai bata ma lokaci ne da an ida hayaniya ka ce malam wai mai shari'a annabi kan wannan shi kenan kawai sai ce amma malumai su yi saɓani sai ka ce wai annabi ne ya ce ba da malumai su yi saɓani ba sai su riƙe saɓani su yi annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh ai da annabin ne yace malumai suka yi saɓani na ba ni da saɓani su ni ne yace ga amur in bi kawai san su suka yi saɓani ba shi kenan ba wata rana wani masallaci muka yi karatu sai ne wata magana bayan an yi magana akwai wani malami sai ce to ai malam baka kawo sabanin malamai ba nace da sabanin malamai wai ka san fa inda kokolon mutanen mu ta mutu yace wai abin da na gani shi ma kai ce ce amma ya kamata a ga ma mutane sabanin malamai sai nace to amma in malamai suka yi sabani ko ta magana daidai ce yake yake iya zama yake yake iya kasancewa ne ce a'a Imam Malik yake gaskiya guda ce Imam Malik yake ko sahabbai suka yi sabani to akwai wanda ba kan daidai suke ba gaskiya ta taba zama bi kaji an ce to a karanto hadisi annabi a ce in ma kai wanga yayi in ma baka wancan na annabi yayi mala albani yace din ne wanga fatawar shedani kayama an shedani ka karanto magana annabi ka ce in ai na annabi yayi kuma in ai wanda ba na annabi ba yayi ai ko annabi kenan bai da amfani haka nan ne ka ce salatul ibrahimiyya yayi salatul fatima yayi yayi ai na malam jafar ne ko mawliki kai kana salatul fati in ka tashi kai istighfari sabi shedan ya kama ziyara cikin kwananka kwarai da gaske kuma ka san ɓacewar mutanenmu suna da'awa fa wai annabi ne ba da salatul fatin nan eh annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya ganshi a maholki shi ya gani ko to yanzu sai ka maholki wani ya ce ma shine annabi sallah an dauke ma in ka zo ka ga islamu in kai da kai ma hukaci ne ai akwai littafi malumai sun rubuta ko littafi wanda yake bayanin sifa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga wani kaso bai ce ce ma shine annabi kaga mutum ba je mai ce ma shine annabi ta ina wai in kai mahauki annabi sai ka zo ka ba malumai bayani ya ka ganshi eh kaza ne kaza ne in shine sai a ce to shi ka gani ni ya ga ma sai ka ce ya ce an ƙara sallah a zawar ta koma raka'a biyar sai a ce to ba annabi bane ba yanzu mutum ya mika ma kuɗi ga shiga ka yace wani kuɗin nan na baka fi kyauta sai ka kwanta kai muhulci yace kuma bashi ya baka yanzu in ka sake wanne za ka ɗauka a wanda ya baka a zahiri to shi kenan sai ku ɗauki abin da annabi ya baku a zahiri to kun ga annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sutura da abin da yake dabba raƙumi annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko eh raƙumi kai tsaye raƙumi annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake sawa yayi ya sutura da shi sai ma da yake wa hada khilafu salati ya qanul ibn yace wannan kuma sabanin sallah a wurin garke wanda yake na raƙumma fa innahu da shi wannan laha anha annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi sallah a cikin garken raƙumma garke na raƙumma bai ce garken tumaki ko na awaki ba na raƙumma shi ma saboda wasu dalilai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi asali raƙumi Allah ya yi shi ne daga aljannu daga aljanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake akai raƙumi yace kuma ka gari inda ka ga raƙumi saman wannan tozan nashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake akwai shedari to saboda in suka taro min suna iya shagaltar da kai da sallah da sauransu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake to ka ayi sallah a wannan wurin ba dai yin tsarin raƙumi na jasa bane ko kashin shi hasali ma suna magani shi sa Allah ce afala yanzuruna ila al-ibl kayfa khuliqat shin wai yanzu ba ta tsawa ka kalli raƙumi ka ga yadda Allah ya halice shi suka ce idan raƙumi in ka kalla kawai karatu ne na musamman cikin shi hitsarin shi ka kalla fa raƙumi ne kai in kana tahiya za ka iya soke shi akwai ruwa cikin jikin shi garanti wanda komai ba su yi ba hitsarin shi ma magani ne kashin shi ma magani ne lokaci ya yi malam to shi yasa Allah subhanahu wataala ya dora mu akan shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa kana wa ahyanan wani lokaci kuma ya akuz ar-rahl fa ya'diluhu yana daukai eh ni ake ce mishi ina dan ita nan da ake dorawa kan raƙumi ana tsayi kun ga ai mutane suna rike shi ko wani lokaci suna rataye sakuku ne shi sama ai akwai wani icce da ake dorawa kansu ko a ba ni da raƙumi shi yasa ban sani ba a sirri to akwai ɗan kuciyar nan na sama wannan icce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cire shi yasa yayi sallah amma sai ya zama wannan abin yana ƙarshen shi ne yake yin sujada kaga wannan kuma yana nuna mana kalli ɗan katakon nan da ake ɗan iccen nan gajere a yanzu akwai mai raƙumi nan ciki ko babu akwai mai raƙumi ba ka da kiran kayi zama da shi to dan iskan na ai ka gane shi ko ai ka ga gajere ne to kaga nan ma sabanin masu cewa ai sutura sai ta kai tsawo kaza sai ai kaza duka shi ma kaga dan guntun abu wannan budan ya isa kai sutura da shi ko sahabi kwarai da gaske ai shi ma kun ga buntu ne ko daga an ce kai ka suka ce a'a gashi ha annabi yayi shikenan to ai ba ka ganin malikiya ka ce kai ba malikiya ba sai imam malik ya ce ni na ce annabi yayi kuma shi karan kanshi imam malik da ka zo mai ga wannan sai yayi watsi da wancan maganar tashi imam malik duka wanga maluman da kuke kallo shi wa gabanin mazhabobin nan ko kafirinsu suna watsi da maganganunsu su ɗauki na annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai Abu Hanifa ma cewa bai halitta ga mutum ya zo ce ni na ce ba matakar da sai na ɗauko maganar ba Imam Malik yake cewa ji in nayi magana ku kalli magana ta inda sai daidai da sunna ku ɗauka yace inda ta saba ma sunna ku yi watsi da ita ni ma ban tare da ita kawai ne ce kai ma Imam Malik yace kai saurara ana daukan magana kowa kullun yu'khadhu min qawlihi ana daukan magana kowa kuma yace wayutra kuma ana wurgi da magana kowa sai yace illa sahibu hadha qabr sai min qabr annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace magana annabi ce kawai ba a wurgi da ita magana annabi ce kawai ba ashe duk wanda ya magana magana za ta iya zama daidai za ta iya zama kuskure ai kai cikakka ma mutum ne a ce kai kuskure haka nan ne ko amma ka ji ana so ai hutun da aka ce malikiya shafi'iya kaza kaza Allah ya kan mala albani yace shi bai mazhaba ko guda yace in ma na ga ma ina wata mazhaba na ba ƙarya yace yanzu din nan yake mu ba malikiya ake ba to daga cikin malikiya ta baya baya suna kallon mutum ya saki hannu yayi sallah yace to shi kuma ko dan shi ya gani yana sallah ya saki hannu zai ce kama hannu don baka gada ba wurin ubanka kun ga wani kula ya iya mu suke sallah da ka gano na sallah ya saki hannu kai kai haka kaga ana sallah baba na haka ka gani ina yi to dan ubanka iya da ni in ya kai wurin da zaka ja mai hadisi ka ja mai hadisi mara albani da ya karanta hadisin cin doki ya yanka dokin ya ci sai yara sai shi iya hito jiya suna kai kai kan babanka mai cin doki sai ya shigo gida yana kuka sai ce duk wanda ya sake ce ma babanka ya yanka doki ya ci ka ce doki ba shin talaka bane in uban shi ya yanka in uban shi ya yanka ya yanka ya ci ai ba shin talaka bane ba mala ba shin talaka bane ba to kullu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tsara da wannan malai ce shi kuma wannan hadisin Imam Muslim da Ibn Khuzaima da Ahmad sun suka rawaito wannan hadisi yace wa kana yaqulu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ya kasance yana cewa idza wada ahadukum bayna yadayhi misli mu'akhiratir rahl idan dayanku yasa abin da yake misalin dan abin nan dan kurciyar nan ta raƙumi wadda ake ɗora ya sa ta a gaban shi annan muhammad sallam ya ce to fali salli ya yi salla wala yu ba liman marra wara a zalika kai ya damu da duk wanda ya bi ta bayan wannan abin ya wuce kaga in ka ɗauki misali kamar wanda yanzu kasa to duk wanda zai bi ta gaban wannan kaka damu bai shiga gaban ka ba kuma wannan ai mun yi bayani zaka ji a ce wasu su ce a ɗora dama wasu su ce a ɗora hagu annabi cewa illa ila sutratin yadda wannan abin ke gaba na haka ake so suturarka ta zama tana gabanka kuma tana kusa da kai yadda in ke sujjada kanka kamar ya taba ta muna fahimta ai ko mala yace wa salla maratan ila shajara annabi Muhammad sallallahu alaihi yayi salla wani lokaci a gaban icce kai malam wani karatun kalli duka zano ma ne ake abubuwan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsara da su duk ana nuna ma ya halitta kai ta tsara da su sai ka zo gindin ice ka shunwada tafin ka kai kabara kai sallah ya zama masu tsara kuma duk wanda yace zai bi ta nan ka hana shi in ya kama ka yaƙe shi ka yaƙe shi malam yace wa kana ahyanan ya kasance lokaci salli ila sarir yana sallah ali ya sa gado ya zama mai sutura yace wa Aisha ita kuma Aisha radiyallahu anha kiya da abunta Allah su ƙara tabbata gare ta tata katifataha tana kwanta akan gana sannan kuma eh alqatifa inna shine kaman dara na ruha wanda wasu malamai suka ce nan ne bahaushe ya samu abin da ake ce makatifa to asali larabci ne katifa yake to shi kuma ba matsala bace mayahi na ruha shine ake ce ma wannan kamar ka ce bargo misali to Aisha tana kwance akan wannan ga ta akan gado kuma ga Annabi ya sa ta gaba tana kwance ma yana sallah to ina masu cewa ba a sa mutun na kwance da sauran su ba a sallah to kaji ita uwan masu imani ce kuma shugaban masu imani ne sallah a haka kai kuma wa ya bada garantin kai mai imani ne wa ma ya baka garantin sallah kai in kai a amshe ta lalibai ne ake ta cikin duhu sai dai ana kyautar zato to gashi annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi haka shi kuma hadisi Imam Bukhari da Muslim da Abu Ya'la su suka yi su suka rawaito wannan hadisi malam yace wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annan Muhammad sallallahu ya kasance la yada shay'an yamuru bayna yadayhi yamuru baina yadayhi wa baina sutratihi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance bai bari wani abu ya jitta ta gaban suturar shi kai annabi bai bari wani abu ya yi ya jitto ta gaban suturar shi yace faqad kana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqiqa kana yusalli ya kasance yana sallah a wani lokaci yace iz ya shatun sai ga wani kamar kace wata akuya ko wani dan akuya tas'a baina yadayhi ta zo da sauri tana so ta wuce gaban sa ta rashi fata'aha sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ruga ya yi da sauri ya shiga gaban ta ta zo tana so ta gitta ma annabi gaban sallah annabi ya ruga yayin yace hatta hatta azraqa batnuhu bil ha'id annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sai da ya game a lokacin ya sa gini ya zama mai shine satara sai da ya game cikin shi da gini akuya ta bi ta bayan shi to kai ustaz ka ji shugaban ustaz da yadda yake sallah shi yasa ba karatu ba mala aiki da karatu aiki da karatu amma ai ana karatu ko ana karatu aiki da karatu ne shine matsala yanzu ba ka san kamar mun zo mun yi bayani wannan mihrabi innan da ake wanga dan lungu liman da ake yi baka karanto karatu wanda yake ba daidai bane a musulunci wannan dan lungun da ake yi a musulunci babu shi masallaci annan ba haka yake ba shi yasa malamai suka ce wannan bid'a da shi da wancan abin da ake dora a saman masallaci me ake ce muta hasuliya ne hasuliya wani ƙasa abu da ake tada a cikin masallaci shaida masallaci to wanda da ya zo da masallacin shi bai sa wannan ba kuma masallacin shi mutane suna zuwa wanda suka zo a yi aiki da su kai kwalamni duk dai ranar da suka yi a wata hasumiya ake gani malam da rana da wata ni ko je iblis ka gani ba su da irin hasumiyar nan taku daga can ku karu ko ba sani ba sai dai ran sai da iko aro daga wurin su ba ran sai ya bace ba wa alaikum salam wa rahmatullah eh awa kawai da yawan kudin da suka yi duk da wuta ya san da ya kawai da yi da bambancin ku da su su sun sa filis ku kun sa rana da wuta shi ne kullum muna gani muna ƙara gani lungun liman da ake irin haka da hasumiya da ake ta masallaci a sa rana da wuta bid'a ce kuma duk malamin da yake daidai ne sai ya so ya yi bayani na ilimi ya zawo hadisai masallacin annabi an sa wata ne kama da kaza da rana da kaza in ka shigo annabi Muhammad sallam lungun shiga yadda yake ba haka yake ba masallacin annabi Muhammad sallam yana da angle guda hudu kuma muka ce ga mai son ya samu cikakken bayani kan wannan na harko bari mu dawo cikin gida muka ce mutum ya ɗauki radul azhar ko wani mana abubakar gumi abubakar gumi ya yi wannan bayanin ya ce wannan lungun babu kyau na masallaci to kaga in hada za ka sai ka fara da su sannan bayan shi akwai imamu suyuti ya kawo cikin littafin shi al-hawiyul fatawi akwai imamu ibn rajab eh ibn hajar al-asqalani ko ya kawo cikin littafin shi fatahul bari sharh da yima bukhari ya zo da shi sannan akwai muhammad nasiruddin albani ya kawo su a wurare mabambanta ya kawo shi kaga a cikin ayyubatun nasi'a ya kawo shi a cikin sifatu sala ya kawo shi a cikin asul sifatu sala in ba na mance ba har cikin tarkin sifatu sala ya kawo wannan kai ina ka taba gani duk cikin karatun ka ka taba ji an ce wannan babi da yake bayanin sifan masallaci annabi in an shigo akwai lungun liman to ba shi bane shugaban liman mai to to yanzu kuma wani ya ce an ƙara hiddo wata sabuwar suna ai hiddo ai karatu muke ba tsaya muka gai ba cikin lissafi muka zo dole mu karanta na'am duk shegantaka ce ka shiga masallaci ka ga an rubuta la ilaha illallah ka ga an rubuta wa anal masajida lillahi wai ayan ma wa ya ga ma wa anal masajida tana magana kan masallaci ne to ka gani subhanallah ana rubuta ayoyi ga masallaci wannan har wasu masallatai a halin sunna ha kaga ana la ilaha illallah duka waye ta ku ba daidai bane ba wannan kai malumai hatta sabulo da mata da suke sawa cikin daki mai rubutun ayatul kursi amana rasul sai to sun ce wannan ba daidai bane ba ayatul kursi ayatul kursi lokaci yayi koko da sauran da karatun subhanallah kai da na so mu yi da bayani kan satara kenan sai mu sai mu tsaya bakin nan kenan mu sai ku rike inda zamu tashi insha Allah ta'ala in mun zo sai mu tashi mu tsaya inda annan alaikum ku saurara kenan yanzu za mu saurara a bakin nan za mu tashi inda annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kana la ya da usha'a nuru baina bainahu wa bainas sutarati inda annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai barin komi ya shiga tsakanin shi da suturar shi kina za mu bude tambaya abinda muka karanta ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana kina insha Allah in akwai inda aka ji mun kuskure ko kuma wani ƙarin bayani ko tambaya duka mutum zai iya yi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh eh to ga shi na hadisin cikin bulugul maram ma akwai shi nan bulugul maram akwai mai bulugul maram nan kulunta hadisin na nan cikin bulugul maram cikin doki in ka so za ka iya ci in baka so ba za ka iya ci ba wani abu bane ba kama matsalar da ke da fai ka ce kai baka yarda a ci dokin ba shine matsalar ka yarda in kai za ka iya ci ka ce in baka iya ci yanzu akwai wanda in kayanka dan tabara ka kawo mishi ko kallo ba ta ishe shi ba akwai wanda bai cin naman shanu wani bai cin nama awaki haka nan ne amma ya ishe shi haramun ne to shine matsalar ka yarda musulunci ya yarda a ci kawai shine in ka iya ci ka ci ba ka iya ci kuma ka bari wa alaikum assalam wa rahmatullah a harami Thank you. shi yasa karatun na nan gaba dan lokaci ya da mun ida shi asali in ba sa su tara ba duk wanda ya fita gaban ka bai da laifi harami a maka yukai yanzu in zaka sallah ko can sai ka sa su tara sai dai in mutunan zaka satara da shi wanda ke gaban ka mun taba zuwa ba ina jin ka eh Eh. Mhm. Sai ba samu dama kai ka sa sutura ba. To. Suna wucewa ba, ai asali masallatai ne ya kamata a ce ana tanadin wannan abubuwan mun gane yanzu kamar nan masallacin sai a yi tanadin su da yawa yanzu sai a rinka aje su wuri wuri duk wani in ya ga wani yana sallar shi bai sa ba ko saboda yanayin mutane ya ba shi dama ya sa ba yana so wuce sai ya kawo gaban shi ya dora mai ya wuce gaba shi kenan kewaye kake ko eh shi na duka daidai ne amma ko nan za ka sallah ai kaji malai yake hatta harin ya ga mutane suna sakaci da wannan haccan sai an sa saboda ai daga sani ake karanta wannan ko ko ko ai sai kamata ma a hikiya yawa tun daga sani ake ake karanta wannan hadisi wa alaikum salam wa rahmatullah eh ya ya samu kai ne ka kare da kuɗi eh amma ya an ce mi ko an ce mi koyi da su wace ma annaba ba su san duniya to yo wa za ka kai dubu daya duk wani zikiri da ya wuce guda ɗari bai da iyaka a musulunci yawwa duk wani zikiri da ya wuce kaji an ce kai dubu ɗaya da sha biyu to wani ne ƙirƙiro shi kai ɗari uku da sha uku kai duka a musulunci addini ne mai tsari ya san in an ce ka wuce ɗarin nan wataƙila za ka shagaltuwa cikin wasu shagulgulla to shi yasa duk abin da ya wuce ɗari musulunci bai mai iyaka ba sai ya buɗe ƙofa kawai wa alaikum salam to shi wannan mun zo gaba yana cikin babu ma ya so salatu lazar abin da ke yanke ma mutum sallar shi insha Allah na san shi sai sati mai gaba eh yawa mai sallah sallar isha'i tana da falala mutum yayin ta cikin jami'i in ta kubce ma in ta kubce ma zaka iya jinkirta ta har wani lokaci misali cikin dare amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sallar isha'i a cikin jami'i yana da falala kamar ya raya rabin dare yana kiyamul layli to kaga mutum kai ya sakaci da wannan falal saboda yana so ya wasu nafilfili muna fahimta amma in ta kurce ma to za ka iya jinkirta ta dan asali sallar isha'in an so ne a rinka yin ta cikin dare kamar irin ka ce karye takwas karye takwas da rabi ko karye tara ma zuwa goma misali ai haka annabi ce ba dan kai in tsananta ma al'umma ta ba da irin lokacin nan ne ya dace a rinka yin sallar isha'i ai ban san in ka fahimta bai ko to Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu shikenan ko wa alaikum assalam wa rahmatullah eh shi da ka gani to ka san watan ne yanzu na Afirka sai ya yawa bin san kai wanne ka diba ba kana ga wata a to ni ne lissahin da na gani mahiyawancin malumai da mutane suna tsariya kai shi shine biyar irin wannan a yau biyar ne ko to masha Allah bai sa sutura ba ya saba mu sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma duk wani abu da ya gita ta gaban shi shi ya jawo kwarai da gaske shedan nan mun da lokacin ya isa da mun karanta hadisin da yake muku inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya take shaytan shaytan ya sai buga ban sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kana ganin shi balle ka shake shi annabi yace da ya shake shi sai da harshen shi to har ya jika mai hannu kaga wai ka san sallan nan fa ba abun wasa bace Allah ya samu dace to ba mai wani tambaya ko wani da aka ga yin kuskure to ina ji za mu saurara wa kenan insha Allah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka karanta da dare Allah ya muna tarayya da shi cikin lada baki daya a kuna bara addu'a ko mu muna bara addu'a in Allah biya muna Allah biya muna bukatocin mu na alkhairi baki daya amin wa iyakum sannan duk wani abu da zai zamo matsala a addinin mu ko a rayuwar mu Allah ya tsare mu daga gare shi sannan duk mutumin da ke neman mu da sharri ko da makince yana cewa Allah shirye da shi in kuma bai cewa Allah ya muna maganin shi muna adda Allah subhanahu wataala ya zama da kasar mu Nijar lahiya da sauran kasashen al'ummar musulmi baki daya muna addu'a ga uwayenmu ga malamanmu wanda suka so Allah subhanahu wataala ya musu rahama wanda suke rayu kuma Allah ya sa su cika da imani Allah ya raba su da kunya duniya da lahira muna roƙo Allah subhanahu wataala duk musulmin da ke cikin yanayi na rashin jin daɗi ko na rashin lafiya ko na talauci ko na matsalar kasuwa Allah subhanahu wataala ya warware Allah subhanahu wa ta'ala ya sama rayuwar mu albarka ya sama ilimin mu albarka ya sama kasuwancin mu albarka ya sa albarka cikin gidajen mu ya sa albarka cikin kasashen mu da sauran kasashen al'ummar musulmi baki daya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh